وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مورثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala muna salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa aminci da iyalan gidansa da sahabbansa masu albarka yarda Allah ta kara tabbata a gare su yau muna ranar Lahadi ne wuni na bakwai dare na takwas ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa birnin madina shekara dubu da shekara ɗari hudu da shekara arba'in da biyar muna fatan allah ta'ala ya datar da mu darasinmu na jiya muna da cikin wannan suna mai albarka suratul ali imran inda muka tsaya a aya ta arba'in da uku ko ko da hudu da hudu da hudu yau insha Allah za mu ci gaba a aya ta arba'in da biyar muna fatan ubangiji ta'ala ya amfanar da mu ya fahimtar da mu hukunta hukuntan da ke cikin waɗannan ayoyin Allah kuma ya ba mu ikon yin aiki da su Ah, babu shakka idan muka tuna da tarihin da muka karanta a jiya wato shine tarihi daga cikin tarihin da ubangiji tabaraka wata'ala ya yi mana na kasancewar waɗansu iyalai wanda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa daga cikinsu ubangiji tabaraka wata'ala ya zana mana waɗansu ba kuma su kaɗai ne zaɓaɓɓun Allah ba amma Allah maɗaukakin sarki sai ya faro mana daga tushe waye tushen ɗan adam duka a duniya annabi adam eh kira da gindin aka ɗauko da haka yace inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin yace zuriyatun ba'dha min ba'd duk waɗanda suke zababbin na Allah daman wata zuriya ce wanda wata ta huto a cikin wata eh asalin ɗaya ne gindin ɗaya ne da haka mun ba Allah ka samu daga cikin bayinka waɗanda ka zaba ɗaya abu ne mai sauki a wajen Allah amma abin kaɗai ba ta yi ba tashabbahu illam takunu mislahum fa inna tashabbaha bil kirami fala sai an yi kwaikwayo sai an kwatanta ko da ba za ku zamanto kamar mutanen kirki ku yi kwaikwayon su a inda kuka ji Allah ya bada tarihin halayen su na gari kaga sai a samu albarkacin masu albarka ko sai Allah ta'ala idan ya tashi lissafin sai ga ya dan kara mu a ciki Allah ya samu dace to yau ma dai muna dai cikin tarihin na wa'annan zababbun bayin Allah nagartattun mutane wanda rayuwarsu ta yi albarka kuma ana ambatan su ba za a fasa ba a cikin littafin Allah har tashin alkiyama saboda sun yi mi sun yi abin da Allah yake so mu ma Allah ya sa mu aikata abin da ya yarda da shi da haka za mu ci gaba mun zo inda Allah madaukakin sarki yake bayani akan ita wannan baiwar Allah Maryam inda aka rene ta da irin abubuwa na ban mamaki da annabin Allah zakariya ya gani game da baiwar Allah yanzu gashi har ta girma hal an mata irin nata jarrabawan gashi muna gurin da Allah madaukakin sarki yake ba ta labarin abin da zai faru a gare ta na jarrabawar Allah madaukakin sarki wanda kuma bayan jarrabawar alheri ne zai biyo baya shine Allah ta'ala ya aiko mata mala'ika mala'ikan nan ya zo yake ba ta albishir cewa ha ita ɗin nan daban ta sha'awar wani ba mai sha'awarta ita ɗin nan take uwa ga kowa wanda ba ta da miji kun ba matar ba mai zaman kanta ba kasan karuwanci an sake mai suna ko ya ce mace mai zaman kanta don karawa da kalmar karuwa ya zama to abin kyama ko a ce ‘yan daduro ko mai zaman kanta ko makamanta to ita duk ba wannan bace ba amma Allah ya ce a gaya mata za ta samu ɗa to shine Allah ya ce iz qalatil malaikatu ya maryam qalatil malaikatu ya maryam inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-masih isa ibn maryam minhu ismuhu al-masih isa ibn maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa min al-muqarrabin shikenan yanzu Allah madaukakin sarki ya aika malaika gashi kuma ya zo gurin maryama ya kuma same ta a cikin wani yanayin da ba ta bukatar a ce wani ɗan namiji ya ganta a yanayin da take wanka a wani guri da ta keɓe na musamman don kar wani ya ganta kuma aka turo mata mala'ika a lokacin kamar yadda zuwa cikin sutun maryam da sauran waɗansu ayoyi na wannan sura ta ali imran mutumin ya zo mata kuma a cikakken saurayi lokacin da ta kai shi hankalinta ya tashi take neman tsarin allah daga shi amma duk da haka yace ta kwantar da hankalinta shi dan aike ne daga Allah qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya kafin ya bata labarin abin da ta fara yi kenan da haka suranta mata mala'ika jibril fatamassala laha basharan sawiya yazo mata a matsayin saurayi mai kamala ta samartaka tace kai ina ku neman tsarin Allah daga kai in har kana da tsoron Allah bai dace a ce wannan yanayin ka zo inda nake ba ko in kai kana daga cikin wayanda ake zargi domin waɗansu malaman tarihi suna ce akwai wani mutum ɗan ta'adda aikin shi kawai fare ya farwa mata ana ce da shi taƙi shi yasa take neman tsarin Allah daga shi in kuntu taqiya an kai wannan mutumin ne da ake cewa taqi to da haka sai ya ce mata kwanta da hankalinta shi ɗan saƙo ne daga Allah.
Ƙala inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya.
Ya ce ni rasulu rabbiki ne ɗan aike ne daga Ubangijin da ya halice ki. Me Allah ya kuka da shi ce li ahaba laki gulaman. Allah ya ce in zo in baki labari za a baki ɗa. An miki kyautar samun ɗa kuma tsarkakeke wanda baya shirka baya bid'a baya kafirci duk wani abu wanda yake mara kyau baya yi. to lokacin nan ne take mamaki to shine Allah a nan gurin sai take ta bar labari yace iz qalatul malaika a wannan yanayin lokacin da malaika ya ce mata ya maryamu ya ke maryam dan ta san ma sakon da ita ake ba wai an bace hanya bane ba yace inna allahi bashiriki bi kalmatin minhu ubangiji ta'ala yana baki bishara da samun wata kalma daga gare shi ma'ana shi annabi isa kalma ce ta Allah wanda an same shi cikin hikimar Allah ba irin yadda ake samun sauran mutane ba shi yasa ma Allah yake cewa inna masala isa inda Allah inna mathala isa inda Allah ka mathali adam samar da annabi isa a wajen Allah kamar yadda aka samar da annabi adam ne shi annabi adam da aka samar da shi yana da uwa yana da baba babu uwar ba uban kuma aka samar da shi daga jikin shi aka samar da hawa wanda su wa'annan biyun ne wa basa ma Allah ya cusa cikin tsakanin Adam da Hawwa'u rijalan kathiran wani sa'a mazan duniya da matan duniya da yawa a cikin karkashin wa'annan biyun ne an samu da shi ba uwa ba uba Allah dan ya nuna tsarinsa da mulkinsa da isarsa ya to bari ya samar da wani mai suna Isa shi kuma ba uba amma ta hanyar uwa kuma al'amarin ba wata wahala aka sha ba shi yasa a lokacin da take mamaki take cewa wannan dan sakon anna yakuna li gulamun yaya za a ce ni na samu da walan yamsasa ni basharin ba wani da namiji wanda ya taba kusanta ta da sunan sha'awa to ta yaya kuma za a samu da an ce irin manyan nan ne na da wata kaka ce sai jika ta yi ciki na shege cikin shege ake ko cikin shagu kuma an yi an yi taki fada tana da ciki sai kaka ta ce a turo mata ita gurinta a lokacin sanyi shikenan wata rana ana cikin tsananin sanyi sosai sai wani kakar take cewa jikarta ka wannan sanyin wai wai wai irin wannan sanyin an jima ba irin shi ba ai irin wannan sanyin har yawa mutum ciki irin shi ne yake mutum ciki ita ce to ina nema ko shine ya mun kaga ta bada kanta ko ta bada kanta bara kaga an yi mata hikima a nan gurin da bata yarda tana da ciki ba ma zuke da tun sanyi rayi dan sanyi ne ya mata eh to shi abinda suke mamaki ya za a ce ta samu ciki kuma ko da namiji bai iya kusanta ta ba Allah ya ce mala'ika ya gaya mata qala kazaliki qala rabbuki haka dai ubangiji ki ya tsara kuma haka ya shirya kuma haka ya zartas kuma abu ne mai sauki a wajen Allah ya samar da ciki ga mace ba tare da hanyar wani namiji ya kusance ta ba amma wannan fa akan maryam kadai akai kar wata ita ma ta zo ta ce ai ta ma dai natan da ya kaza akai ba za a sake ba dan kar wata ta je ta samu cikin ta ce ai ta ma ai Allah ne eh a Allah yayi wannan ne dan ya samar da Annabi Isa kuma ya sanya shi wa najalahu ayatan linnas dan ya zama aya ne ga mutane kamar yadda Annabi Adam yake aya ga mutane to shi ma Annabi Isa aya ne ga mutane kuma wa rahmatan minna tausayi ne da jin kai daga Allah da ya bawa Maryam kamalar samun ɗa kun ba miji kun ba cikin shagu aka yi ba to shikenan mala'ika ne ya kai mata bayani gamsas ya yace mata wakanan amriyam amaran maqadiya wani al'amari ne wanda an riga an zartar da shi fa ba wai shawara bace ake baki a ba shawara bace an kare kuma yana wannan maganar malaman tafsiri suka ce kawai busa ce ya mata a jikin tufafinta wasu suka ce a jikin mayafin da take ya da shi ya dan mata shikenan da yayi busar na sai ciki fahamalatu fantabadat bihi makanan qasiya yanzu kawai sai ta dauki ciki daga busa sai ta dauki ciki kuma ciki na wata tara wanda ya kai aihuwa ta wata da wannan cikin wani guri mai nisa to wannan kissa tana da tsawo a cikin sotar maryam to shine a nan gurin dai Allah yana ba mu labarin idza qalatul malaikatu ya maryamu a lokacin da mala'ika ya ce mata ya ke maryam inna allahi bashiriki bi kalmatin minhu ubangiji yana baki albishirin zaki samu wani da wanda ake kiran shi kalmar Allah kuma ga sunan dan matun kafin cikin ya samu aka ce ismuhu almasihu sunan shi abin shafa da albarka kuma isa bin maryam isa dan maryama kowane mutum asalin shi za a danganta shi ne zuwa ga ma'aikin shi amma shi kuma annabi isa asalin shi zuwa ga ma'aikiya eh idan an ce maka wane kana so a ce maka dan wane ko a ambaci babanka amma da an ambaci uwarka kaga akwai na kasu kenan amma shi isa daukaka ce daraja a danganta shi zuwa ga ga ma'aikiyar shi saboda haka Allah ya sa mishi ismuhu almasihu isa ibn maryam sunan shi abin shafa da albarka isa dan maryama kuma wajihan fid dunya wal akhirah mutun ne ma'abocin mi ma'abocin rago ma'abocin albarka a nan duniya da lahira yana da fuska a wajen Allah a nan duniya yana da matsayi kuma a wajen Allah a ranar tashin alkiyama da haka ya zama wajihan fid dunya wal akhirah sai Allah ya ce kai ku saurara ba ku ji annabi isa wa min al muqarrabin yana daga cikin makusanta na inji Allah yana daga cikin makusantan Allah tsira da amintan Allah ta kara tabbata a gare shi sannan sai Allah ya ce shi wannan dan da za a haifa sabanin sauran diya ne saboda duk wani mutum idan aka haife shi kafin ya fara magana zai dauki lokaci ko magana ma sai ya koya tun yana yi ana mai dariya har ta kai yana dan kakkamo waɗansu abubuwa ko to amma shi ran da aka haife shi haka yayi bayani ran yayi da'awa saboda lokacin da uwar take tunanin kaka za ta yi da dan kissa ce kun santa tana da tsawo a cikin sotun maryam a takaice muke so mu kawo Allah madaukakin sarki ta yi mata dauki danki ki tabbata shi cikin jama'a duk wanda ya hadu da ke in yace ki yi mishi magana kar ki mishi magana ki ce kin dauki alƙawali ba ki magana da kowa alƙawalin azumi inni nazartu lirrahmani sawman falam akallimal yawma insiya ba na magana da kowa yau idan sun matsa miki ki nuna ce su tambayi yaron shi yasa lokacin da suke ce ya maryam laqad ta shay'an fariya ya akuta harun ma kana abuki mura asai wa ma kana ummuki bagiya fa asharat ilai maryam kin zo da abun kumya ya kai ke ustaza ga ki mutumiyar kirki kaman miya yanzu kin zo da da to ina kika samu wannan da kai amma kin zo da abun kumya ya ke wal haruna saboda mai tana da kamewa a wajen addini aka samu wani matashi an ce sunan shi harun shi ma mutum ne mai riko da ibada mai kamewa da addini mai tauhidi sai ake cewa addini irin na maryam sai haruna addini irin na harun sai maryam da haka ilwar ce ta fuskar ibada da aqida hisa suka ce yake yi wani harun shi yasa da wani naku irin ku ko zuwa kenan ahlus sunna yayi abin girki to hu kai in ya tsiya ma halau haka ne haka ne shi yasa kowa wakili ne a inda yake ta bangaren addini da ka zub da mutuncin addini ta bangaren ka to ta ko ina ka zub da mutuncin addini al-imamu auza'i rahimahullah yace ba wani mutum da kake ganin shi illa wakilin Allah ne yana tsaron wata kofa ce daga cikin kofar musulunci inda musulmi ne kalka bar musulunci ya samu gaskanci ta bangaren ka kana yin wani abu ba daidai ba to za a zagi duk wasu ire-iren shi yasa suke cewa ya akuta harun ya ke yar uwar haruna ma kana abuki mur asawin baban nan naki ba mugun mutum bane ba taba jin ya farwa yar wani ba ko ya ma ɗayar wani ciki ba malalaci bane wa ma kana umminki bagiya kuma mahaifiyarki musan da karuwanci ba ke idan kika samu irin wannan halin har kika je kika samu da fa sharat ilayhi sai ta nuna musu ku tambaye da ki kake rena mun hankali mana ki yi mana bayani in kina yi kaifa nukallimu man kana fil mali sabiya ya zaka ce mi magana da wanda yake cikin dan goyo yaron da aka haifa yanzu wallahi suna cikin wannan tattaunawa kawai ba su tantance ba sai suka ji kawai yayi magana قال إني عبد الله آتاني الكتاب وآتاني الكتاب وجعلني نبيا annabi isa yaro ne yanzu aka haife amma sai ce inni ya abdullah qala inni ya abdullah he kuwa ya tsit yaron da aka haifa yanzu yana magana ya ce shi ho bayan Allah ne inni ya abdullahi atani alkitaba ni bawan Allah ne kuma Allah ya aiko ni tare da littafin linjila waja'alani nabiyyan kuma Allah ya sanya ni kinnan annabi ne kai wannan yaron ya zaka ya baki ta shi annabi ne shi waja'alani mubarakan yaro ne fitin jire yake irin wannan magana ni Allah da ya samar da ni kinnan ya sanya ni mutum ne mai albarka a gida ina da albarka a dau ina da albarka ni inda kake gani akwai albarka a gurin waja'alani mubarakan aina ma kuntu Allah ya sanya ni ina da albarka duk inda nake wa ausani bi salati wa zakati yaro yace Allah ya mana wasiya in rika tsaye da sallah ashe kristocin kirki mabiya Isa sallah suke yi duk wanda baya sallah kuma yace shi Isa ke bi kariya yake yi yana bin shirme ne annabi Isa yace a mishi wasiya ya rika sallah yana bada zakka ma dumtu hayya muddin da lumfashi a rayuwata inda ina raye in yi sallah kuma in bada zakka annabi Isa sallah yake ko ba sallah yake ba sallah yake yace kuma wa barrabi walidati ni mai kyautatawa ne da'a zuwa ga mahaifiyata saboda ka siffar mutumin kirki ya zama to mai barran liwalidayhi ya zama to mai kyautatawa zuwa ga mahaifa shi yasa wani sahabi ya tambayi manzon Allah ayyul amalu afdal wani aiki ne yafi soyuwa a wajen Allah sai ya ce mishi as-salatu ala waqtiha sai ta mai summa ayyummi kuma ya fi banda wannan sai ta birul walidaini mutum ya zamanto mai kyautatawa ma'aifansa ya ce kuma mi ya fi banda wannan sai ce summal jihadu fi sabilillah sai mutum ya rika kokari don taimakawa addinin Allah sai ce na yi shiru akan haka inda na nemi kari da manzan Allah ya kara muni sallallahu alaihi wasallam zaka aiki mafificin aiki sallah a cikin lokaci annabi isa ce amana wasiya a rika sallah ina bada zakka muddin akwai lumfashi a rayuwata kuma irin kyautatawa mahaifiyata to shi ne anan Allah ce wa yukallimun nasa wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa min as-salihin annabi isa alayhi salam wa yukallimun nasa mutum ne wanda zai rika wa mutane magana uwar ake gaya wa dan da za a bakin nan kenan ba za ta yi mamaki ba dama Allah ya bata labari dan jinjirin nata zai rika wa mutane magana fil mahdi tun yana cikin zanan dan goyo ya yi magana ko bai yi ba wa kahala kuma zai yi wa mutane magana ta aƙida ta tauhidi a lokacin da ya kai samari ko ya cika ƙarfinsa shi yasa annabi isa alayhi salam ya yi wa'azi tun yana yaro ɗan ƙarami nan da aka haife shi ya ci gaba da wa'azi bai bari ba har sai da ran da yahudawa suka shirya kulla kulla kulla da kutun gwila da makirci suka ce ya kamata yau mu kashe shi lokacin da ya yi da'awa ya yi da'awa ɗan kaɗan suka yi imani da shi har ma ya ɗaya bai tsammani daga cewa a iya samun masu imani da shi shi da Allah maɗaukakin sarki yake cewa lokacin da annabi isa ya ɗaya bai kauna daga imanin yahudawa da waɗanda yake tare da su sai yake cewa man ansari ila Allah isa minhumul kufra man mhm Allah rama ka ba jikinka qala man ansari ila Allah qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون annabi isa ya dai mai tsammanin waɗannan mutanen da suke tare da shi sai imani sai yan kadan har ma ya kai yana shela yana ta man ansari ila Allah wai wa zai kama mana mu isar da wannan addinin na Allah ga kowa wa zai kama mana addinin musulunci ya ci gaba annabi isa yana wannan magana qala hawariyun hawariyun waɗansu aka ce waɗansu samari ne matasa shi yasa addinin Allah matasa ya kamata su yi riko da shi idan ko tsaya ku bata lokacin ku a wajen me yake ce mishi ba sauraron kada kada da wake wake musulunci zai kaskanta bai kamata saurayi a ganshi a cikin wayar shi ba daga gidan badamasi sai menene sai labari na wannan kaskanci ne a matsayin ka na musulmi ka zama to matashi mai addini cikin wayar ka babu komai sai sautin alkur'ani sai wa'azi sai da'awa da aka yace man ansa aka samu alhawariyun waɗansu matasa suka ce nanu ansarullah mu ne zamu kama maka mu taimaki addinin Allah kai mu mun yi imani da Allah kuma ka shaida mu mun meka wuya zuwa ga addinin da ka zo da shi addinin musulunci a lokacin da suka ga waɗannan matasa sun yi imani da shi addinin musulunci da gaba suka ce a kashe shi yahuda ba ba suke kishan bayan Allah wayannan da yahuda na bani isra'ila kenan su ne daman a can ne a wajen kudus kin nan ne nan suka nemi kashe annabi isa suka shirya aka samu ɗan ta'adda ɗan gundun bala ya ce shi zai kai hari ya kashe annabi isa a cikin gidan da yake kuma lokacin da ya shigo da makami allah maɗaukakin sarki sai ya ɗauke annabi isa ya yi sama da shi darsin alkur'ani mai girma ya tabbatar da wannan kuma sunan manzo allah ta tabbatar da cewa annabi isa zai dawo zai dawo zai dawo wannan shine aqida ahlus sunna wal jamaa annabi isa wata ran zai dawo amma idan ya dawo ba zai hukunci da taura ba zai bi shari'ar annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam har ma manzo Allah ce lokacin da zai dawo a lokacin dujal ya zo ya baje kolin shi a duniya annabi isa zai zo ya kashe shi ya tabbatar da aqida ingantacciya aqidar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka Allah madaukakin sarki shine ya ɗaukaka annabi isa wa rafi'uka ilayya Allah ce muka ɗaukaka annabi isa zuwa gare mu da gangan jikin shi da ruhin shi da haka wannan shine kaɗan daga ciki Allah yake cewa ya kallimin nasa fil mahdi zai yi tawa mutane magana tun yana yaro karami har zuwa lokacin da suka nemi kashe shi wa kahalan da kuma lokacin da aka dawo da shi yana mai shekarunsu sun ɗan yi nisa dan da an dawo da shi kin ba zai zaman to ba ya tsufa saboda wai dadewar da yayi baya nan ai a gurin Allah yake kar ku mance mun yi darasi akan kissal wani daga cikin magabata wanda malaman tafsiri ko da suke cewa sunan shi Uzairu ko wanda yana cikin bulaguro da dan jakinsa sai yazo wani gari kuhai a yasan kuhai garin da an zauna amma kawai sai kurago zai babu kowa da ya samu ta inuwa mai sanyi sai dan ringishe sai yake cewa kai Allah da iko yake yanzu ga gari gaba ɗaya babu kowa sai kashi da menene anaihu lahu menene yashi Allah zai raye wannan mutanen bayan duka sun mutu haka ce kenan kana shakka kai mago fa amatahu Allah ya ta'ala فأماته الله مئة عام ثم sai بعثه Allah ya ce mai to kai ma mutu sai ya mutu sai da shekara ɗari aka tada shi ya shekara ɗari aka tada shi to shi kenan a lokacin da aka tada shi bai wuce ɗan shekara arba'in ba yanzu sai da shekara ɗari aka tada shi ya zama shekara shi nawa ɗari da nawa to lokacin kuma yana da ɗan shi ƙaddara ma ɗan yana da shekara ɗaya lokacin da ya dawo daga wannan bulaguran ɗan yana da shekara nawa ɗauki ɗari da ɗaya shi kuma da nawa amma sai aka taso shi a matsayin ɗan shekara arba'in kuma ɗan na da shekara ɗari da ɗaya waye tsoho a ciki ka san dini za a tsara film ai ba za a tsara wannan ba kuma wallahi an yi shi tunda alkur'ani ne ya tabbatar da wannan an ce lokacin da zo gashi matashi yana jin karin shi kuma ga ɗari takwam takwam ya kara ɗari da wani abu jikokin shi ma da wajen tamanin kuma kakansu ne haka ya faru Allah ya kawo wannan kisa a cikin alkur'ani ba ma hadisi bane balakace da ifi ne ba hadisi bane gashi nan a cikin wannan suratul أو baqara كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها Allah da yake ba mu labarin cewa kai ka ce wannan mutumin ne wanda marra ala qaryatin ya wuce wani gari amma garin gaba daya khawiyatin ala urusha garin a rugurguje yake an yi wani irin annoba ko yaki kowa ya mutu sai abin ya bashi mamaki yace ka anna قال
yuhyi hadhihi أنا Allahu ba'da يحيي هذه الله بعد موتها mawtiha. yaya Allah zai tayar da waɗannan mutanen bayan gaba ɗayansu sun mutu ta yaya ne Allah zai shi faɗin wannan da yayi ya faɗi ne da sunan mamaki amma sai Allah ya jarabe shi Allah ya ce fa amata hu فأماته الله مئة عام ثم بعثه yanzu sai Allah ya kashe shi shekara ɗari cicif kuma aka tayar da shi lokacin da ya tashi shi dai ya san ya zo da ɗan jakin shi da ɗan ɗan abubuwan shi na ci da na sha haka ɗan guzuri dai amma dai da ya tashi sai gan shi kaɗai amma sai Allah yake ba mu labari me ya faru قال كم لبثت sai aka tambaye shi kai yaushe ka zo nan قال لبثت يوما أو بعض ya yi shirin يوم wuce to shi da tsammanin shi dai rabin wuni dai ko wuni da domin an ce kamar rana ta yi zafi ne dan sabka ya da zango yake so ya huta a lokacin da ya yi wani kalmar kuma ana tare da shi kuma rana ta dan yi jan fadawa haka kaga sai ya ce mi wuni guda ko rabin wuni shi ta ake duka yau da aka yi abu amma shekara ɗari قال بل لبثت مئة عام Allah ya ce a'a ka saurara ka ji kai a nan gurin ka zo na shekara ɗari ne eh labis da miyar ta'amin sun ba shekara ka ɗari da kuma ka tayar da kai amma don ka gane ma duk abin da kai a da yana nan a wajen Allah baya lalacewa fanzur ila ta'amika فانظر إلى طعامك وشرابك لم ina يتسنى abincin da ka zo da shi da abin sha sai aka nuna mai gashi nan kuma ba su yi sanyi ba wannan wani irin firigo ne mai kwastar ba abu shekara ɗari don ka san komi a gurin allah ba wahala ba ne Eh, firigo ne wanda ba ruwan shi da an ɗauke wuta ko abincin nashi bai lalace ba abin shan bai lalace ba ya ga ga abincin shi ne ya ɗan kurɓa shayi shi da ɗan gumi-gumi shi ya dan kurba ruwan shi ya ji lahiya lau bai jirkita ba yanzu sai ke tunanin to ai lokacin da na zo akwai jaki go da ya waya kusa da shi akwai wasu 'yan kashin shuwa dai ga sunan fari kan sun dan matsatsuke ma kawai amma sai Allah ce to yanzu abin da muke so da kai sa ido akan wannan kashin shuwa وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية Allah للناس ya ce inda kai tsaukaci ka gani ina inda jakin kalli jakin ka ina yake yanzu za mu tayar da jakin da naka kashin waɗannan kashin shuwa amma dan mu sanya zama aya dai ga mutane وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما Allah ya ce kalli waɗannan kashishuwan da yaya za mu tattara su gaba ɗaya wannan kashin ya zo ya gamu da wannan wancan ya zo ya game da wannan wannan ya game sai ga shi ƙwarangol na jakin sun manaka su lahama Allah ta kuma sai muka ka nama da jijiya da ɓargo sai muka lullube jakin shikenan kuma sai ga jaki ya tashi yayi ruri yayi ruri irin jakin shi wancan eh ya dauki shi hudan shi ya maida ya dauki dan guzurin shi ya maida yanzu bulaguran ma ina za shi duniya bayan shekara ɗari an ce sai ya zo shi garin nasu sai ya sallama a gidan shi wani tsoho takwab mai shekara ɗari ya huto ashe ɗan shi ne shi kuma ga shi matashi ɗan shekara arba'in ya ce a sallama a mutanen gidan nan ya ce ani ne mai gidan yaro daga ina kake a ba zai ce yaro ba mai shekara ɗari ya ga mai shekara ba ai zai ce mai yaro ko a gani jikokin ma an ce wajen shekara tamanin shi kuma ga sha zura siffar shekara arba'in yadda aka kwantar da shi nan a lokacin haka aka tayar da shi yadda abincin shi bai canza ba shi ma bai canza komai ba yana nan matashi garau dan shi kuma ya wuce shekara ɗari to da haka wannan duka yana nuna mana Allah ya isa yi komi irin waɗannan kisosin suna da yakudi ba ashabul kaf su ba ma shekara shekara 300 fa shekara 300 aka tayar da su bayan mutuwarsu suka tashi da kuɗin su na wancan lokacin na tun na millafsar da gwal ya suka ce to mu aika wani ya je cikin gari ya dan sayo mana abinci amma idan yaje ya dan rika labewa kada su gane mu sai gashi a lokacin halittar mata mutanen sun canza yanzu kika mutun na shekara 300 a cikin mu ya kake tsammani za a ga shi wani basu mudu basu mude suka ce wala talattu wala yashru nabikum ahada amma an yaje garin ya dan rika labewa kar ya bari a gano shi he yan gari kawai suka ga wani katon mutum garjeje amma ya zo yana dan labewa suka ce kai ku zo ga ikon Allah wannan mutum ne ko aljani ne aka zo aka taru da ya zo ga abin da yake so sai ya dauko kudin shi ya bada ya ce ga abin da yake so a bashi ya ga kalli kudi aka juya aka zo aka ce ka wannan ba kudi bane in ma kudi ne ai tattun shi tun shekara 300 fa da wani abu ya ce a kudi ne shi wani garin su ne aka ce a nan ba garin ku bane ya shi shekarar shi ɗari uku da bace da gwaro kuma an taso shi a irin yanayin da aka karɓi rayuwar shi yanzu kaga waɗannan wanda yake magana da su jikokin jikokin jikoki ne mako suna ganin shi wani matashi ya zo da wani tsohon kuɗi shi kuma yana ganin su mi yara duka wannan tarihin Allah ya samu shi a cikin alƙur'ani shi yasa idan kana so ka kalli film wanda zai kawatar da kai ya baka dauki alƙur'ani ki karanta amma wancan su gidan ba da masu ayatu shirme ne wani labari na dishirme ne abinda ake yin a cikin ƙarya ce idan kaga an yi dariya dariyar ƙarya ce idan kaga an yi kuka kukan da ƙarya ne ba haka bane a film in kaga an yi gaskiya gaskiyar ƙarya ce kuma ƙaryar daman ƙarya ce shi yasa kai kuma har abin ya rika baka mamaki har kana hawaye ko saboda sakarci wani tausayi a filin har hawaye yake da ƙwallafa wai abin ya bayi tausayi ƙarya ce wa man asala kuma lillahi hadisa dubbarin alkur'ani shi sa wani abu yake burge ka Allah ta'ala ya samu dace mu dawo karatun yanzu Allah yake ba mu labari wa yukallimun nasu fil madi wa kala yana mutane magana tun yana dan jinjiri haka zai yi magana a lokacin da ya dawo ko kuma lokacin da yake da karhin shi Allah ya ce wa minas salihin kuma annabi Isa da can Allah ya ce wa minal muqarrabin ko ya daga cikin makusantan Allah nan ma kuma sai Allah ya ce yana daga cikin salihan bayi Allah ya kara mishi aminci sai Allah ya ce qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar shikenan a zamanin da annabin Allah wato mala'ika jibril yake a maryam magana da mun yi bayanin wannan qalat tace rabbi ya Allah yanzu ya ce mata shi ma'aiki ne na Allah kenan ba shi za ta tambaya ba za ta tambayi ubangijin da ya aiko shi ne saboda tana da mi tana da alaka tsakaninta da ubangijin kai tsaye na roƙe shi kuma ta tambaye shi abin da take so sai ta ce mishi ya rabbi ya Allah anna yakuna li waladan ta wata hanya ne za a ce mini zan samu da walan yamsasa ni basharun kuma babu wani da namijin da ya taba kusanta ta fada sunan jima'i ya Allah ta hadan zai samu sai Allah ya ce qala kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha Allah ya ce qala kazalika Allahu haka Allah madaukakin sarki ya kaluku ma ya sha yake halittar abin da yaso a can kuma ce qala kazalika Allah ya fa'alu ko a can sai ce ya fa'alu ma ya sha haka Allah yake aikata yanda ya ga dama nan kuma yace ya kaluku ma ya sha yake halittar abin da ya ga dama ba tuka da warwara Allah ta'ala ce idza qada amran إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إذا قضى أمرا إذا يتاشي زرتد الأمر با إلي لا بني با إلي كبني sarki ya tabbata ga Allah fa innama yanda al'amarin yake na Allah idan ya so wani al'amari ya kasance fa innama yaqulu lahu kun fayakunu zai cewa abin zama kuma sai ya zama shi sa duk wani abu idan ka ganshi yazo da mamaki to ka kaddara wannan wani zartarwa ce ta Allah saboda shi duk abin da ya ga dama zai ce abin zama kuma sai ya zama wannan aikin Allah ne subhanahu wataala da haka Allah madaukakin sarki sai ya ce ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل yu'allimuhu alkitaba Allah madaukakin sarki yace shi wannan dan da za a baki Maryam Allah zai sanar da shi sanin littafi shine at-taura da linjila da annabi Isa an bashi ilimin duka ya san linjila kuma ya san me ya san at-taura da aka aika annabi Musa da ita wal hikmata kuma Allah madaukakin sarki zai bashi hikima dukkan annabawa suna da hikima annabi Isa alaihi salam Allah madaukakin sarki ya hore mashi wata irin baiwa wanda ba a bai sauran annabawa ba za a aiho mutum baya gani makaho amma annabi Isa idan ya shafa shi mashi addu'a sai idan ce huto kuruku kaga mun zaka riga ka heka ba ido ai da wuya ka samu ido a duniya dan babu na roba ido ko akwai ko ba akwai shi ba zai yi gani ba aha sannan idan ya gamu da mutum mai albaras mai albaras mene ake ce albaras ba da Hausa kuturu ko zabiya kawai da ya musu adda ya shafa shi kenan sai ga sun koma garau idan ya tada malam gurgu yana jan kafa ko yana kan kekensa kawai zai mishi adda sai ya kawo wani sun meke zan kuma ya ci gaba da tayya an kare an kare ba irin wannan irin na ruwa ida bane kasan akwai wanda ake sa wasu bokaye bokaye sai su zo su sabka a gari daga can yasa sa waɗansu su zo daman kafa su lahiya lau sai zo su neman magani ne da sun zo sai ai wani dan surkula sai su miki a ce a gaban mu gurgu ya tashi wallahi ƙarya ce banda annabi Isa ba wanda ya sayi wannan duk duniya wanda ya ce maka yana wannan ƙarya yake wallahi wanda shi kadan ne Allah bai wannan baiwa mace ce idan ya mutu annabi Isa idan ya je kabarin shi in ya ce tashi kawai zai tashi ga gashi gashi lahiya lau kuma ai hirar shi idan ya dauki laka ya kwaba ya halitta tsuntsu yayi zakara ko yayi shamuwa ko ya yi balbela ko ya yi kurciya ko ya yi koma mine ne da siffar shi ta tsuntsu to fa ya kuna tsairan bi izinillah zai tashi zama tsuntsun ne kawai da fuka shi kuma ya tashi ya yi sama ya tafiye shi da uzunin Allah duk wannan Allah kawai ya bai annabi Isa ne alaihi salam shi yasa wannan baiwa ce daga cikin irin baiwa da hikima da Allah madaukakin sarki ya horewa annabin Allah Isa alaihi salam wat taurata kuma Allah ya bashi ilimin at-taura kamar da muke bayani da su wal injil kuma Allah ya bashi littafin linjila wanda wannan littafin shi aka sabkarwa da shi at-taura ta annabi Musa ce ya gada kuma ya san abin da ke cikin ta wa rasulan kuma wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idhnillah wa ubri'u al-akmam الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ubangiji ta'ala ya ce banda ilimin da aka bata na littafi da hikima da sanin at-taura da linjila wa rasulan ila bani isra'ila kuma manzo ne aka aiko shi zuwa ga bani isra'ila shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin kowa da kowa amma duk wani annabi zaka ga an aika shi zai zuwa ga wata kabila kawai shi bani isra'ila kawai aka aikawa da haka ashe bai kamata ma mutum ya addinin yesu kirista ba sai in yana mi sai shi cikin bani isra'ila ke dan shi bani isra'ila kawai aka aikawa shi kai baki ka zo kana kiristanci a yakin maza ne kake ko imana shi rasulun na ilawa ilabarin isra'ila kadai Allah ya ce ya ce an nikar ji itukun bi ayatun murabbiku ni na zo muku da ayoyi daga ubangijin na daga cikin ayar Allah ga annabi isa da ya zo wa mutanensa ya ce an ni a kalkula kuminar tsini na kan halitta muku da laka ka hayatun ɗairi siffar tsuntsu kun fa'amfa ku fi sanya masa busa haka fa ya kuna tsarin bi idinillah sai ya zama tsuntsun ne kuma da uzurin Allah ɗaya kenan wa ubrihul akamaha nakan warkar da makaho ko da an haife shi baya gani wal abrasa da kuturu wanda ya kuturce nakan kubutar da shi daga wannan kuturtar in na mace addu'a sai ya warke kawai da ya addu'a sai malaika jibril ya shafa sai ga ya warke kawai ya tsotsi sun mutu wa uyyil mauta bi idnillah kuma yakan yakan raya matacce ma ya tashi da uzunin Allah wa unabbiukum bima ta'kulun nakan iya baku labarin me kuka ci yanzu idan ko zo ko zo annabi sai sai kai ka sha kunu ko kai ka sha lupton duk abin da ka ci a gidan sai ya baka labari wa ma tadakiruna fi biyutikum da abin da kuka boye a cikin dakunan ku wadansu malamai suka ce yaran da suke zawa ka san daman addi duk sabon abu yara ke zawa gurin ko yara suke za su mamaye sabon abu shi sa shi yaro da ya ga ana ba zai zo ne to uwaye idan suka gane ƴaƴansu suna zuwa gurin annabi isa sai su ɓoye su a ɗaki tsara su zuwa shi kuma bawan Allah ya saba da wannan yaran ne ake dan haduwa a dan bauta ma Allah kin in ya ga shiru sai ya sallama a cikin gidan ya ce yau wara ban gaisa ta Allah sarki bai je ba a boye shi a daki ba ai ya wata sai ce a gashi nan kun boye shi a guri kaza ba gashi nan a guri daki ba ba shine a kasan gada ba shine yana ba ku labarin wa matar da ke nuna fi biyu abinda kuka boye a cikin dakunan ku suna boye ƴaƴansu a cikin daki dan kansu je gurin sa wannan maganganu waɗansu malamai ne sai Allah ya ce inna fi zalika lalle waɗannan ayoyi ɗaya bayan ɗaya da Allah ya baiwa Annabi Isa alayhi salam la ayatin lakum abin lura ne abin ya ganar da ku cewa ya kamata ku yarda da annabin Allah ne Allah ya sabkar da waɗannan ayoyin ne ga Annabi Isa amma sun kasance abin lura a gare ku cewa shi annabi ne in kuntum mu'minin in kun kasance masu ba da gaskiya amma wallahi duk da haka suka kiyarda da shi kuma suka nemi kashe shi yahudu tuba babu dangin alade da burai wanda su daman kawai haka Allah ya su masu tsananin taurin kai suke da kashe shi sai da Allah ta labarantar da shi ya ɗaukake shi sama wanda ya ce shi zai kashe shi sai Allah ya jewa masa kama irin ta annabi isa suna shiga gidan suka tara suka kamo suka kashe shi sai giciye shi kuma suka ce isa ne amma وإن الذين وإن دسك تي ما سنكش وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من وإن دسك يسا بادي أكن كسن إيسا سنة تكون كوكونتن شيني saboda cika ce in annabi isa ne ina wani in wani ne ina annabi isa in dai isa ne muka kashe to ina wani yake ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'u Allah yace ba su da wani ilimi akan sun kashe annabi isa su wa'ancan na asalin ma ba wa'annan makaryatan ba ne yanzu illati ba a zana kawai zato ne suke tsammanin ko shine suka kace wama qataluhu yaqina Allah yace ku su kashe Annabi Isa tabbas ba bar rafa'ahu Allah ilayhi Allah yace ku tsaya ma ku je da magana take bal dizzancan ba haka ba yake magana kisan shi bai taso ba rafa'ahu Allah ilayhi Allah ya dauka kashi zuwa gare shi ne wa kana Allah azizan hakima domin Allah shi buwaye ne Allah mabuwaye ne ba abin da ya gare shi kuma hakiman mai hikima ne ina Annabi Idris yake annabi idris ba Allah ya ce wa rafa da shi ma makanin aliya ba shi ma ba Allah ya saba da shi ba to ya ga gare shi kuma ya daga annabi isa saboda ka annabi isa ba a gicciye shi ba kar wata rana a zo a sa wani cross ko kurwa ka rika tausayi Allah sarki a za ka kafirta wallahi ya hankali attention wa ma qataluhu yaqina Allah ya ce ba su kashe annabi isa tabbas ba bal Allah ce ba mazantan kisa rafa'ahu Allahu ilaihi Allah ya daukake Annabi Isa da gangan jikin shi da ruhin shi zuwa gare shi yana can wajen Allah madaukakin sarki shi yasa inda ya aje kayan shi kuma zai dawo Annabi mu ya ce zai dawo zai dawo ya daga cikin aqidar dukkan ahlus sunna kai da cewa Annabi Isa alayhi salam zai dawo saboda an samu hadisai mutawatir annabi ya tabbatar da wannan sallallahu alaihi wa sallam da haka annabi isa abinda aka bashi na ayoyi ya kasance alama ce ta kuyarar shi annabi ne in kuntum mu'minin in kun kasance masu imani sai Allah ya ce musaddiqan lima bayna wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa liyuhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum na'am wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'u yanzu annabi isa ke magana da bani isra'ilan da aka aiko musu shi yace wa musaddiqan lima baina yadayya a taura da linjila da Allah ya bani da hikima dukkan su suna gaskantar da abin da ya gabace ne na ilimi da kuma tauhidi na yanda annabawa suka yi kira kafin ni da haka yana gaskanta duk abin da zo shi yana gaskantar da abin da ya gabace ne mana taurati na cikin attaura gashi da ilimin attauran ya santa ba za a mishi wani nuku-nuku ba ya san abin da ke cikin ta gashi kuma Allah ya aiko mishi linjila kuma ta gaskanta abin da ke cikin a taura din yace wali uhilla lakum Allah ya aiko ni dan in halitta muku ba'dhal ladhi hurrima alaikum wadansu ababan da a cikin at-taura ma an ce haramun ne amma ni yanzu Allah ya halitta muku dan ku samu sauki saboda ni rahama ne ni kuma albarka ne inji annabi Isa ki ga bani Isra'ila waji'tukum bi ayatin murabbikum kai nazo muku da ayoyi ɗaya bayan ɗaya dakin bayan dakin daga ubangijinku da haka fattakullah ku ji tsoron Allah ya ku bani Isra'il wa ati'una ku yi mini biyayya mana akan abin da zo muku da shi na tauhidi inna Allah inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu annabi Isa ce inna Allah kusan lalle ubangiji tabaraka wa ta'ala rabbi shi ya halicce ni kuma shine ke renona wa rabbukum kuma shine mahalicinku da aka fa abuduhu ku bauta mai shi kadai kada ku bauta wani in ba shi ba kaga annabi Isa ya ce abota masa ya ce abota mahaifiyarsa ya ce abota wani ba shi ba Allah ba bai ce ba ya ce inna allaha rabbi wannan shine wa'azin da ya musu Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijinku da aka fa duhu ku bauta mai shi kadai idan kun yi haka yace haza siratun mustaqim wannan shine tafarkin Allah madidici amma da kaga suka zo kuma suke bautar Isa suke bautar Maryama suke cewa Allah Allah ne Isa Allah ne Maryama Allah ce da nau'ikansu daban-daban tsarikokinsu daban-daban amma duk da ya musu wa'azi akan tauhidi fa saboda adalcin Allah ranar tashin alkiyama Allah sai ya tsaye da shi gaban kowa da kowa ya tambaye shi Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka tuna wata rana إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون a الله ranar tashin alkiyama kenan Allah yake cewa ka tuna lokacin da qala Allahu ya Isa Allah da kanshi zai ce ya kai annabi Isa gaban kowa da kowa idza qala la ya Isa ibn Maryam ya kai Isa dan Maryama ba dan Allah ba a anta qulta lin nas ittakizuni wa ummi ilahaini min dunillah wai kai ne kace da kai da ma'aifiyarka a ɗauke ku a matsayin abin bauta kuma da bayan Allah Allah ne zai wa annabi Isa wannan tambayar malamai suka ce wannan tambayar za ta yi nauyi ga annabi Isa alaihissalam tare da cewa bai faɗa ba kuma shi Allah ya san bai faɗa ba amma saboda adalcin Allah eh saboda adalcin Allah a tambayar annabi Isa yayi bayani ya hutar da kanshi saboda rana ce daman wanda gaskiyarka ce take huddaka idan kana da gaskiya zaka tabbata in baka da gaskiya baka da ba- ka ka samu matsala a ranar lahira shi da Allah madaukakin sarki ya bamu bayani annabi Isa zai ce mi قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي annabi بالحق Isa na bude bakin zai ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah tsarki ya tabbata gare ka ya Rabb ma yakuna li an aqula ma laysa li bihaq ai bai dace ma ni a ce na faɗa abin da ban da haƙi akai ba maganar bauta ai wani haƙi ne na Allah shi kadai ba wanda yake da haƙin abota mai ballanta na mahaifiyata da haka ba ni da incin faɗin abin da ba ni da haƙi a kansa sai ya ce mi إن كنت قلته فقد علمت idan har ma na faɗi wannan kalmar Allah ai kai ka sani ka sani ka sani in na faɗi ko ban faɗi ba ai Allah ka sani تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في sai نفسك annabi Isa ya ce Allah kai ne ka san abin da ke cikin rayuwata gaba ɗaya ka tokantun daga farkon ta har ƙarshe amma ni ban san abin da ke cikin zatin ka ba إنك أنت علام ce الغيوب ya Allah kai ne masanin abin da yake ɓoye balle abin da ya bayyana in har na faɗa ai ya bayyana abin da na sa a cikin zuciyata ma na gaibu Allah kai ne allamul guyubu kai ne masanin abin da yake gaibu ne ma yanzu fa yana neman kanshi ne yana barrantar da kanshi ne da abin da Allah madaukakin sarki ya tuhume shi da shi ba kuma dan an san ya aikata ba saboda adalcin Allah subhanahu wataala sai Allah madaukakin sarki ya ce me قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم shikenan Allah sai ce to daman haza yawma yanfa'u sadiqina sidquhum haza yawm yau wani wuni ne wanda yanfa'u sadiqina sidquhum gaskiya take amfanin mai ita shi yasa duk abin da zaka faɗa ka shirya bada amsa ranar tashin alkiyama wala duk maganganun da kai a rayuwarka ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid baka taba furta wata kalma ba illa akwai mala'ikun da ke tare da kai kuma sun rubuta kuma sai Allah ya ce kawo dalili annabi Isa bai ma faɗa ba kana tsammanin sai abin da ka faɗi a bakinka har wanda ka rubuta a misaj har wanda ka yi sharar wani ya kulla karya ya ce idan ka aika mutum 40 ko 30 za ka samu kaza to ka shirya ba da amsa a wajen Allah kisa duk abin da za ka aika shi a whatsapp ne a youtube ne a facebook ne a tiktok a menene ka shirya bayani a ranar tashin alkiyar wallahi sai kawo Allah bayani ga annabi isa bai ma faɗi ba kuma ana tambayar kai ne kace kaza ina kai da ka rubuta ina kai da ka aika har an huta mai ga shi sa rayuwar nan tamu wallahi akwai hadari cikin ta kullum ka rika aunawa dukkan abin da kai na yau idan aka tambaye ka hujja gaban Allah wata hujja zaka bada da abin da ka faɗa da abin da ka rubuta da abin da ka kalla da abin da ka aika dukkan su sai kawo Allah bayani subhanahu wataala ran tashin alkiyama idan ka yi gaskiya sai Allah ce haza yawmu yanfa'u sadiqina sidiqun dama rana ce wanda mutum idan ya zo da gaskiya gaskiya take amfanin sa to shi a nan gurin ya kubuta mu ma Allah ya samu kubuta to duka wannan Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin wannan bawan Allah ne Isa alayhi salam dan Maryama ba dan Allah ba ta haka Allah ya ce wannan shine annabi Isa alayhi salam cewa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu ubangiji shine wanda yake mahalici na kuma shine abun bauta ta shine abun bauta ku shi kadai za ku bautawa idan kun yi haka haza siratun mustaqim shine tafarkin Allah madaidaici ashe annabi Isa cewa kiristoci su yi shirka ko su ba Allah caye su ba Allah shine mahadacinsa kuma shine mahadacinsu amma su kan gari suke bautawa wani Allah ba Allah ba sai Allah ya ce falamma ahassa falamma ahassa isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah amanna billahi washhada bi anna muslimun a lokacin da annabi Isa alaihi salam ya yi da'awa a kan waɗannan mutanen da Allah ya aika shi zuwa gare su su ne Yahudawa ya ce musu inna Allah rabbi wa rabu kun fa abu duhu hasa siratun mustaƙin ya yi wa'azin ya yi wa'azin ya ga sun yi ko oho ƙulla-ƙulla ma suke shiryawa kaka za su gabaye shi Allah ce falan ma a hassa lokacin da ya ɗebe ƙauna a hassa isa min humul kufara ya ɗebe ƙaunar samun imani daga waɗannan kafirai kala sai ce man ansari ya ilallah yayin shi waye zai zo ya kama mun mu isar da wannan addinin na Allah qala hawariyun kamar yadda muka fada wasu malamai suka ce wadansu matasa ne wasu suka ce wadansu kabilu ne wasu suka ce wadansu masu fararen kaya ne ko dai su waye ansarul isa ne masu kama wa annabi isa ne ta fuskar taimakon addinin sa suka ce nanu ansarullah mu ne zamu taimake ka a wajen addinin Allah saboda mi taimako na harko amanna billahi mun yi imani da Allah washe har kuma ka shaida bi anna muslimun mu mun mai wuya zuwa ga Allah daya shi kadai ya kamata abotawa saboda haka sai suka yi addu'a suka ce mi rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'ash shahidin yanzu bayan sun tabbatar da za su taimaki addinin Allah a bisa tafarkin addinin da annabi Isa ya zo da shi da haka sai suka koma suka roki Allah suka ce rabbana ya Allah amanna bima anzalta mun yarda da abin da ka saukar mana ta hanyar annabinka Isa alaihi salam na dinjira da haka wata ba'anan rasula mun bi wannan manzo da ka aiko shine Isa alaihi salam da haka Allah fakatubna ma'a shahidin ka sa mu daga cikin masu shaida da haka duk lokacin da mutum ya imani in dai na gaske ne kai tsaye sai ga ya koma wajen Allah amma kaga mutum ya yi imani ko ya ce yana sunna amma wani abu ya zo bai koma wajen Allah akwai sauran imani je ka bincike kisar annabi Musa alaihi salam lokacin da suke fafata da Fir'auna da Fir'auna ya tara masu sihiri na wannan lokacin kaga lokaci guda manya manyan matsafa ne kafirai ne fa a lokacin annabi Musa alaihi salam ya zo ba shi da kowa sai sandar shi kadai da kuma dan uwansa Harun su kuma ga su dubunnai ne an tato an yi zaben gwanaye na me ake na komin an yi na department an yi na region an kwaso su kuma kasar fir'auna wancan lokacin an ce da fartumakin ma kuma ya kita kamar rejon ma wajen arba'in ne an tantance da aka zo za a fafata amma da yake a wannan zamanin suna da inci suna da durwa suka ce wa shi fir'auna kinan a yi nala nala adira in kuna nala galib me sakamakonmu in mun ci nasara akan musa eh suna da fada aji suna da abin fada shi kanai ya ce a in kun ci nasara a kai shi a yi na kula mini makarabin ai duk gwamnatin nan zan rushe ku zan bai ministoci da 'yan asambili kuna daga cikin manya-manyan makusanta na gaba ɗaya za a yi canjin gwamnati shi ke da lokacin nan kuma suka ce to musa ya zo kai za ka fara jefa ko mu za mu jefa ya ce a ku fara jefawa dai wannan ya jefa sandar shi ta zama macijiya wannan ya saka igiyar shi ta zama giwa wannan in yi wani ɗan garin magani ya barbara sai ga wata guguwa ta tashi wallahi shi kashi musa har sai da ya ji tsoro wannan sihirin nasu saru ainihin nasu wasu rahabuhun suka sihirce da mutane kowa hankalin shi ya tashi Allah da kai shi ce wa ja'obi sihirin azim mahallin sharrin kisa in kai ku idan ka bi wannan kisan lokacin da kai tsaye suka gane hujja ta annabi Musa ta fi tasu ya saki sandar shi ta lanko mai duk abin da suka yi daman kayan bokanci wata igiya ce wani kulle-kulle ko da wata sanda da sauransu duk gaba ɗaya gaba ɗaya sanda adam musa ta lankwame wannan kaga ta suke mi sun yi imani da rabbil alamin rabbi musa wa harun amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun mun yi imani da ubangijin talikai kuma ubangijin Musa da Harun fir'auna ya ce amantum bihi qabla an adana lakum a'a yanzu kuma za ku yi imani da shi ban ba ku uzuri ba innahu lakabirukum allamakum sir ai daman wannan babban ku ne shi Musa ya koya muku kankanan sihiri shi ya rike babban kaji da'iri ko ai shi dan falsafa ne dan philosophy ne yace kawai ina jin hadin baki ne huka yi daman dan a zo a karya mana gwamnati ta shi ya koyar da ku ƙananan sihiri kuma ya rike babban yanzu kuwa zo don kuma wasa da hankali ita to za ku sani wallahi da san za ku yi sani لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى yace zan sa a rika yanke hannayenku da kuma kafafuna wannan a yanke hannun shi da kuma kawai saboda kawai sun yi imani da Allah law qatta'na aydiyakum wa arjulakum min khilaf yace banda wannan wala usallibannakum fi juz'in nakal zan sa a rika daure mutum a shanya shi ya rika kallon rana in ta hutu har sai ta hada a gindin ku tutturan dabino wala talamun ayyuna ashaddu azaba za ku san ni inji shi fir'auna da Allah Musa waye yafi iya azaba mai tsanani kuma azabar wa take dawama kaji ja'iri ko amma ba halin sharikin nake so mu je me suka ce mishi قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا مهم.
فاقض ما أنت قاض أها.
إنما تقضي هذه الحياة الدنيا wallahi idan mutum ya ima da Allah barazana mai barazana batta mishi komi eh shi yasa da eko ta ce za ta samu takunkumi ba dan Nijar da ya sare sai mara imani muka ce su sa ko sun sa ko ba su sa ba me ya mana aba mala ai alamar imani kenan har da iya maka barazana ka ce duk abin da zaka yi eh shege kan hasa idan arna ya ce ma kulle ka ce cas shi ne alamar imani kaga fa yanzu ne suka musulunta suka ce amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun fir'auna yayi barazana yayi barazana yace zai musu kaza zai musu kaza suka ce a ba da Allah wawa dolo lan nusraka ala ma ja'ana mun da bayyana ai ba za mu taba tasirantar da kai ba ba za mu dauke ka wani shara ba akan abin da aka zo mana da shi na hujja da haka yanzu magana za ka yi kaza za ka yi kaza faƙari ma an duk abin da za ka yi kaje kai faƙari ma an taƙa ba ba ma- ba ma- ba ma abin da roƙo da neman sassauci dalawa roƙe ko ta ta hudu takunkumi ni ja ka gani ta hudu ma ba ce basi ba to haka ne imani ke wallahi imani ne imani ne in banda imani ai ba mu isa ba wallahi wane mu to wannan imanin da da ne yanzu duk ɗaya ne wallahi duk ɗaya ne gaban mu bai faɗi ba kuma yanzu ba suka ce sun huda mai muka ji wani mun ji wani daɗi ne me bambanci tsakanin hudawa da rashin hudawa shi yasa suka ce kai lan nusa laka alama ja ala min bayyinat ba za mu taba daukan wani tasirin kai da abin da zaka yi na azaba ba akan hujjar da aka zo daga Allah fakade ma an- ba ya ce wai za san waye mai azaba ba to fakade ma an taqari duk abin da zaka yi kaje kai inna ma taqadi hadhihi alhayatu dunya duk abin da zaka yi bakin shi nan bakin shi nan shi nan kima ya isa ai bai isa ba ai bai musu ba me yayi bai yi ba barazana ce kawai wallahi barazana ce a wallahi ka yarda da Allah kawai in ka yarda da Allah duk wani barazana mai barazana shirme ce inna ma ta kadi hadil hadil duniya saka ce inna amanna bi rabbana mun yi imani da ubangijin mu li yaghfira laka bayana dan ya gafarta mana laihin da muka mu kawai shine matsalar mu imanin namu da Allah mun yi ne dan ya yahe mana abin da muka tamka a bayanan sirce sirce da shirka wa ma akrahatna alaihi ko Min- da abin da ka tilasta muka yi bu mu so ba na sihiri ga annabin Allah Musa alaihi salam amma Allah madaukakin sarki shine mafi alkhairi ba kai ba nimar Allah da azabar Allah ita take dawama ba taka ba kaga a nan gurin shi ke tabbatar da mai imani barazana mai barazana ba ta mishi komai Allah ka tabbatar da imani gaskiya a cikin zukatan mu Allah ta'ala ya shirye da mutabarki madaidaici Allah ya saukar da albarka da alkhairi a cikin wannan ƙasa ta mu mai albarka da sauran makwasan mu kasashe da kuma kasashen musulmi gabaki daya Allah ka yi mana jagoranci akan abin da yake daidai Allah ka yahe mana zunuban mu Allah ka sa mu cikin bayinka wanda kake amsar ibadar su a wannan wata ai mun je kasan aya da ko mun karasa aya da muka dan to shi kenan tana wace 53 haka ne eh mun gane faktubna ma ash-shahidin to shikenan alhamdulillah Allah ta'ala ya taimaka mana Allah ya mu gobe lafiya subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi
da azumi